kano kaduna don a kano kawai ana samun kwalaben tramol da su kodin din nan a kullum wajen wajen abin nan a wata aka samu kamar kwalabe miliyan uku don an fasa an shanye an shanye tas an yi bige-bige wani ya kashe baban shi wani ya kashe kanwar shi wani ya zagi uwan shi wani ya runtumo a guje ya kunna wuta an mutu to sai bincike ya ce daga arewa maso yamma nan northwest inda kuma ya zama na biyu a yawan shaye-shaye sai kudu maso yamma southwest lagos da ƙawayenta da garuruwa da ke kewaye ta ko kasu dama suna shuka ganyen indian hemp suna da wannan gonakin duk da ba a nan ake sarrafawa wani lokaci ana sarrafa wasu anan amma ana kaiwa kuma kasashe waje ana haɗa su da wasu sinadaran kuma sannan a sake dawowa da su kuma cikin gida Najeriya dan ai kata kace da mu Allah ka ba mu mafita sai bincike ya ce to sai kuma yanki na uku a Najeriya shine arewa maso gabas Borno da ƴan uwanta ɗin mun gani su wata an samu kayan mali mai yawa da 'yan alashiriya ga sunan barkatai in suka afa sai su runtumo su ta kan barbari wai za su yi jihadi ko ba kora ba da ya shayar shayar shayar da kawai ya ne sai ya hango aljanna amma fa na ƙarya sai ya runtumo a guje duk ire-iren su an ta samun wannan fitinar a arewa maso gabas north da tafiyar ta tafiya cikin ce bincike sai aka ce to yanki na hudu ita ce kuma har kwaga da an saka dawo arewa ko daga arewa maso yamma an je an je kudu maso yamma kuma an dawo arewa maso gabas ko sai aka ce kuma arewa maso tsakiya north central a arewa maso tsakiya ko north central din inda tafi kuma tara kayan maye da yan mayan kuma plateau jos a cikin plateau ɗin kuma da bincike da cike sai aka irin na kaduna sai aka gano unguwan yan uwanmu hausawa filani na aka fi shashi kaji wata fita mai kowa wannan kuma bincike da za a yi ma da naka da ba naka ma duk a haɗu a yi ma ana sa ma kan hadisan yuntara a statistical report ɗin da za a fitar da sauransu wani abu ne wanda ke za a bi a bi a bi a auna sai a fitar da sakamako ko an kaga maka rai kace ana kinka duk kuma me ya haifar da wannan san banza da zaman banza da mu mu iya matsa mu kan mu je mu nemi abinci mai abubuwa irin waɗannan mafi yawan lokaci mun fi son mu zama ce ma zaune sai dai a kawo maka kawai kace ban za ka tafi da yawa yawan matasa irin ku a gidajensu a wa'ancan wuraren su suke ɗaukar nauyin kansu idan dumin kansu suke yi ko amma muna yan wancan goma ne a tsoma biyar ko ba haka bane kana nan kana tunanin me za a yi muku yau da rana kana nan kana tunanin tsari me maman ku take shi take da girki yau ba ita ne ba me ne maman ku take yau me ake ho ba za ka iya tashi ka nema haka kawo gudunmuwa ba ina cikin abin da ya haifar mana da wannan fitilar sai kuma wasu abubuwa da suka haifi wanda bai shafe ku ba ba za ku iya gane su ba wasu abubuwa ne cin wanda ya shafi wasu magidanta da kakanni da iyaye akan abin da ya shafi zamantakewar mu da mu'amala mu yau da kullum to wannan da cikin kenan to daga nan ne sai aka sake koma kuma kudu wa'annan fitintunin gasunan kullum gasunan a dankare abin tsoro abin mamaci wa'annan fitintunin duk yana hannun hukuma an san lissafin su an san makwanin su an san inda a kwana an san inda za a shi ana da komai a ƙasa a rubuce ana kuma da comprehensive report akan me ke faruwa a wuri kaza me ke faruwa a zare me ke faruwa a samagai me ke faruwa a shafin me ke faruwa a katsari me ke faruwa a zamfara dilolin kayan mayan nan ma duk ɗin son su an san sunansu an san babban dila a zariya an san manya-manyan 'yan dila a kuntuwa an san manya-manyan babban ne dilan kayan maye a katsina an san na zamfara an san na kano don san su da sunansu da kome yana faɗa muku abin da muka yake ƙasa ne da sunansa da komi wani shi ne kaza ya shahara a kaza an sani masu ɗaukar matakan ba ina an gabiya Allah ka ba mu mafita in ma mu za su ci matakin ma akan irin waɗannan mutanen sai ga mataki yake ɗaukuwa sau sun fi ƙarfi wanda ake jin zai ɗauki matakin a kansu sun fi ƙarfinsa idan ka ga ɗauki mataki a kan dila na kayan maye da ya ƙarshe kai ran kwace kanka na ya fi ƙarfinka a can sama ma ya fi ƙarfinka shi yana ma dilin ne da sama shi dila ne ne dilin da sama ya isa amma dan a faɗa maka wane ne ƙwararren babban dila ne kayan maye a zariya ba ne da sauki waye babban dila mai kayan mai safa ɗin kayan maye a unguwa kaza a fadama ne a layin zomo ne a gwada ne a ɗan magaji ne duk abu ne mai sauki a fada maka amma yana dinin da sama da shi ba shi dinan na yana ne ya yi su sunayen su nan nan kwanaki gina kama mu sunayen su na kunduwa ne na katsina ne na kano ne manya-manya ɗauki a yi to a takaice tun da dai ka gama fara da bane kuma abubuwan na da yawa bari in dan dan ta tunani yadda zai yi ne dan hurga muku abin da zai iya faɗi na daidai wanda za mu iya ganewa Allah ya ba mu dacewa to ƴan uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye kanmu daga wannan fitina daga cikin alamu zan zo kawai kai tsaye kuma ga alamun ƴan shaye-shaye wanda ba an ma fatan ɗaya cikin ku ya zama yana da wannan alama ne da Allah muna faɗa muku ne don ku taimake mu ku taimake kanku cuciya ɗin da hannu gaba ɗaya mu da ku ba a san gawan fari ba ba su wani zai kwanta da magobi Allah ka sani ƙarshe mai kyau da Allah muna da tunanin cewa generation ɗin da za ta zo zamanin ku ta zama lafiyayya zamanin da za ta zo kuna ciki ta zama zamani wanda ke da tsafta kuma za ta kawo da matsaloli da yawa na al'umma amma ba za su samu wannan bane sai in kun yi hannun riga da shaye-shaye ba ruwanku ba ruwanku da kayan maye duk wanda ya daga cikin al'amarin maye da kayan ma da shaye-shaye wallahi ya lalace ba zai amfani kanshi ba balla tana amfani wani ba zai amfani kawai ba shi da kirarin mutane da shi da hasabu jahannama duk da ka san inda zan ce duk ku tashi ɗaya ku miƙe bari mu fara bi layi da layi mu gane ko kila za a samu mai dan mai dan afa wani abu to duk akwai abubuwan za a ka kalla fa ai identify a gano ko ko wani haje kuma minti 30 kawai mu ce ku dauko ba ta kallon ku za a iya gane wanda ke dan ya dan wani abu hakan nan wanda kai shi ya dan fara yawo in akwai za a iya ganewa akwai abubuwa da yawa lauki yake masu shaye-shaye suna ɗabi'u iri-iri a ɗabi'a aikace masu shaye-shaye kuma yana hankali da kyau ko ba wani za ka mana bayanan kana yin wannan ɗabi'a ne kace bari yanzu kan dan warke kar a ce ni ne shi to an Allah ya da wata sai a ce ya tsoro hawa wala mu tara dakin Allah sannan kai mana ba za ka mana wayo ba to bari ka ɗabi'a mai shaye-shaye yana da yawan fushi ko mi ya tsoro shi har da maman shi ma tanzuri yake yi ballanta na wanshi ko yanshi ya ji yake kawai kamar kanni shi ne a idan bi in shashe yawan gardama mana annabi ke sami ne ai ta jayayya ai ta rigima ina hasi ya kai naushi in shashe nan za a gan shi ma na wani lokaci ko numa ne ko azumin ta ɗauyi bai iya yi a dai ce a dai ce a wanke goma a goma biyar an yi an yi azumin arfa abu ya gagara to yana ma shirin zulhijja dan tasowa da ashuran ma da ake shirin yanzu gaban shi ran ya faɗi kar a ce fa duk za a tashi a gidan ai sabo yana gidan ustazai ko za a matsa mishi ki kawai ya sanya mana wa wa wa wa wa wa wani an ko gaba in ko ya tunkari kicin sai ka ji yara hankalin sai a tashi mana zai fa yanzu ya mamace na kowa wallahi wani shaye-shaye yana wa baki ciki ne yana ga maka in ka je kana shaye-shaye za ka zama kwanzuwa ba ka yi juya ma yunwa ba ba mai shaye-shaye girman kai kawai sai ya rika jin shi wani tsaya ne kawai ma har a gaban baban shi da baban shi kai an yi wani nan awa da Allah ai sai dai zuwa ne shi kawai ba shi cikin wannan layi ka ga wani ma da da ya kwashe kwata ya ɗan yi shara ya ɗan yi kawai yana ganin wannan ya haɓa a nesa zuwa ne yadda na ɗan yi wankan nan na shirya ba yi da tawadu'i har a cikin gidansu girman kai wallahi in kana shaye-shaye za ka zama baka da katanannen tsafta na suluk da za a zanka misali mai shaye za ga yana yawan tara gashi ku hankali wannan gashin barkatai ma wai ɗabi'a ce ta ɗan shi amma har da ɗan shaye-shaye ku hankali mai shaye-shaye wani lokaci sai ya kawai shi shi ko yi ma zai sanya ma da baban shi baban shi mallan na kai abokin shi sai ya makara maka wani bakin gilas irin no respect in nan kawai eh akwai da ke sa bakin gilas na ciwo ido amma shi kawai karfa daga kallon kwa ido za a raina ni malam da shaye-shaye wallah a lokaci sai ya fito tsakar gidansa ma daga shi sai sun gile shi bai jin kunyan ko yan matan cikin gidansa ya kamata karajin kunya ai wannan ba al'adar ba ne ka fito kana wani gatse-gatse da kai to sai ku zama angwana yawo daga shi sai tsingire shi daga jeran wando kai wannan lafiya ko ya ce wanda muka fara yayewa a sunnatin lai cikin malaman mahaddata alkurani to ya zama magana misali ne nake bada ko a khalid ko a amsa ko ya ce wanda muka fara yaye su a hadda ko a dan dada to in ne ya fara maka wani dabi'a to an samu matsala yana ta wani yawo ko kunya zai bi wani shi yana shan iska ne ina da dan shayin ka ya ta dan kada mai kai aka samu magana shine ya fara muku wannan me shayin shayin wallahi yana fata dan zai dauki kayan da ba na shi ba tabba zai dauki kayan da ba na shi ba dan ya je ya biya maka su bukata ta shaye shaye me shaye shaye za ka same shi bayi da himma da kuzari wajen motsa jiki sai bacci in yi man kan nan malama ce yawa da bayan yana bacci yana shirin su da duk ya masa ɗakin da abin da ya je ya mace shi wannan kaɗai daga cikin abubuwan da suke rubuta sama da talatin wanda ta ɗabi'a kenan ta shiga da ta ɗabi'a duk gashi na haɗa muku waje ɗaya ta yanayi kuma za a ga mai shaye-shaye bakin shi baki akwai baki na halitta amma wannan na shaye-shayen da kallo za a yi identifying kumbuna duk sun dafe jikin shi ya rika safa eh duk jiki ya lalace wani ma har za ka ji ojo ma ka ji warin ma shi yana fita a cikin kafafen gashin jikin shi kawai ne yana zai ma da wanda ya ci albasa ko ya ci tafannuwa aka ce kada shigo masallaci koko nan zai fitin mutane wani ta ɓangaren yanayin jikinsa kenan mai shaye-shaye tabbas zai tsinci kan cikin rashin lafiya iri-iri lafiyar sa cikin barazana za ka same shi da yawan tayi ba tayi kamar wani wanda aka shaƙi ciwon kirji kirji na ciwo ciwon kai olsa to ya je ya sha abu ya wawake duk girkin da ya ɗiba duk kwanonin da ya auna ya kwashe sun kwawashe yanzu yana samun irin yana-yanan idan nan yana-yana laikiyayi wani lokaci ya ɓarce da zago ya ta faman ciwace ciwace ba gudawa Allah ya kiyaye mai shaye-shaye yana tsintan kansa cikin barazana na rashin lafiya iri duk gina na lafiya shi ba da lafiya saboda ya riga ya sa kai samu musulma tun mamansa na raka shi asibiti har ta gaji ta hada shi da yan shi har yamma ta ga hada shi da kanwar shi da take kai shi asibiti kanwar shi take raka shi asibiti kai daga ce kanwar mata ce ni ba zan iya ba hanya ta mun fada an ce je shi kadai biya biya lalace saboda shaye-shaye daga karshe kuma ya zo ya mutu kawai a kan shi makamanta har ka tayi wani ne mai sallah ba zai dan gaito masallacin su ne ko zo ne wani yaro ne ya rasa Allah ya kyauta a zuwa ya sallah wani yaro ya abin daidai kawai ya kasa faɗi yaron gidan shi ne akwai wani malami a can can can baya cikin malaman garin nan dan shi bai sallah da ya mutu an taru a kofar gida ya dan wani malami aka ce sai na fito ya ce jama'a kowa ya kama gaban shi yaron nan bai sallah ba musulmi ne ba a bolan unguwa na san haka rami a daukan mun shi aje a gurga ina amfani shaye-shaye bincike ya nuna yawan mutuwa ma da ke faruwa barkatai din nan za a ga masu shaye-shaye suna da kaso mai yawa duk shekara ana samun yan shaye-shaye a lissafin bincike statistical data da aka fitar 3.3 fariya miliyan uku da ɗigo uku na yan shaye-shaye suna bakuntar lahira an sun je can sa ma Allah bayani mun dai faɗi nau'ukan kayan shaye-shaye sai ko kowa ya biya bayanin dalilin da ya sa yake ɗaukar kaza yake sha to ƴan uwa a kiyaye abubuwan dai ina gawan zo ƙarshe kawai sai dai ɗan ƙara mana wasu ƴan hadisai nan ga su kwana biyu mu ji tsoro game da al'amarin nan na shaye-shaye Allah ya kiyaye Allah ya tsare mana imanin mu جوان حديثي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل الجليس الصالح والصوء كحامل المسك وناسف الكيل manzo sa sa yake cewa kwatankwacin mutumin kirki abokin zama na gari da mugun abokin zama eh kamar da ke ɗauke da almiski ne turare mai kanshi da kuma mai mai hura wuta ko fahamilin yadda imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba ko dai ya baka kyauta ko ka siya daga gare shi ko kuma ka sha kanshi ko ai mai turare haka ne ko ya dan goga ma ko ka siya ko ko ya wuce ka ce kai wannan kanshin malam Allah ya sa samu kudi an jima an saya wa na ta kulkiri in ma an yi rika siya baka shi ko mai kunna wuta mai irin wutan nan eh mai zuba zagi ko dai a wajen wannan sana'a ta su koyi ma ta sa a da tsautsayi ya sa kawai shi kenan ya kona ma riga rigan ka ta kone ko ka kanka ma fatan jikin ka ya kone wa in ma an tajina rihan khabisa ko ko kasani wani irin wari wanda yake mummunan warin da zai dame ka imamu bukhari da muslim suka rawaita na fi son kawo ainihin wanda ya wato ga wannan yake cewa an abi horar ta rabi Allahu anhu kala utiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lai lailata usriya bihi bi qadhaini min khamrin wa laban manzo sallama daren da aka isra'i da mi'raji da shi wanda aka kai shi can ya gana da Allah subhanahu wataala ya karbo mana salloli da muke yi ko an zo masa da ainihin wato akushi guda biyu ɗaya na madara ɗaya na mene na giya fa nazara ilaihi ma ya dubi zuwa gare su fa aka nan labana sai ya ɗauki na madara ɗin fa qallahu jibril alaihi salam alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi alladhi hadaka bil fitra jibril sai ya ce mu da ta tabbata ga Allah wanda ya shirya da kai zuwa ga daidai ga abin da yake fitra wannan ne mu fitra ce أو اتخذت منين لو اتخذت الخمر غوت أمتك بخاري رواية دا كا ɗauki giyan ne da al'umman ka ta bace kayan maye kenan amma tawgud ya tabbata ga Allah da ya ɗauki abin da yake ba maye ba to za ka ne za ka ci da kayan maye dan uwa musulmi mu kiyaye Allah madaukakin sarki ya tsare mu ku guji abokanan da ba su da makarantar da suke zuwa suna neman ilimi ku guji abokanan da ba sa mu'amala da iyayensu ku guji abokanan da ba sa mu'amala da mutanen kirki musamman malamai ire-iren waɗannan ne ake samun kayan maye tare su su kuma tallata muku su ku a ciki daga ƙarshe abu ya buwaye ku ya buwaye iyayen Allah ya kare mu a kiyaye da Allah kowa ya zo ya makansa kiyamun laili duk abin da za ka yi ka yi gaskiya kuma kun ga ɗabi'a na ɓoye-ɓoye da wani ƙuri-ƙuri yana haifar maka shiga cikin harkar maye kai nisa ba an karama sai ka lalace tukuna sai daga baya sai a gano ko ba a da hanyar magani saboda haka a kiyaye duk abin da za ka yi kai a fili kaka zama wani munafiki munafiki duk abin da kake bukata kai magana wajen iyayenka abin da za a iya a maka wanda ba za a iya ba a baka hakuri ko a tun da kai zuwa ga abin da yake alkhairi ka kusanci mutanen kirki zama abokanka ka nisanci mutanen banza kar ka rika mu'amala da mutanen banza idan kana zama da mutanen banza za ka koyi da biya su da daga cikin biya su shaye shaye duk abin da za ka yi ka yi gaskiya ka bi malamai ka bi iyaye ka kama tafarki irin wannan wanda ake kira ba kai wannan zaman da ake mulkushi da mutane sun gane amfanin wannan zaman to ina tabbatar muku kowace unguwa sai an shirya a ce lajina ta zo ta kawo da za su yi jawabi akan wannan matsala daga ƙarshe za su malam ni ina ba da shawarar irin wannan zamar a haɗa hada ɗan matan an samu dama na wannan fitinar ta shiga cikin sosai su rahoto ne ba mai zaman kanshi a cikin amalin shaye-shaye nan an samu dama wani lokaci na gaba أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله يتمكن
Allah wasu cikin da ya saka mu da
شيء يعطيك شيء الله أكبر صلى الله عليه وسلم وأنت نتمنى يبقى كبيرا والله يسير يا أنا تنتعش لك حتى رسول amma nan sau da kashe wani
a fassarar kayan da lokacin a Najeriya babu giya ita giya ba lokaci ba ita giya ba ba ba ba a kuka da ake kayan shaye-shaye idan ka je lewa ko benin wanda na samu kaya duk wani shagon provision na ga gan shi da jirgin giya duk wani shagon provision na ga gan shi da jirgin giya kowa ɗan giya in kai ba ka sha masu yan sai an taba makin ya ake ba ka idan a kauye ne kuma akwai rubutu biyan ma za a tuna ki kada ka je a zauna a kai ta abu rubutu kai ta abu rubutu amma shi bambancin wancan da wancan shi jiya da yawan yakan sa mutum ne ya yi mai wani ne amai da koma ya iya kwanta shi ke nan sai hankali shi ke dawo a hankali amma ko da nan zuwa abin saboda karfin su wanda ta kaji bai san kauda mutum da ya fi tsaron amma na mutum sun mai da shi karen gidan su ya fi shi a amfani don za su fi shi ma wani kan iya aje kare yi masa zaki ko ba ta wani yana da waye ne da ya ruba ko wanda ba ta gidan wani ya jira masa amma za ka ajiye mahaifin babu su ka ce maka ne ko ka sani mutum Allah ya karrama shi ya girmama shi amma ya ji ya mai da kanshi cikin asalin da ne makaskancin makaskanci ya zama ya zama kamar dabba dabba ya ci shi wani ya ne ya zama kamar dabba ya ci shi wani saboda abubuwan da yake sha yau da gobe da gobe to su a can jiya abu al'amari wanda ya zama kowa na shakon sai dai waɗannan abubuwan sun fi iya haka dukkan su haramu ne dukkan su hukunci su ne amma waɗannan sun fi iya haka saboda su suna kusa kusa da kwakwalwa ba su iya kashe su iya mutum da jikin su ba ƙarfi ya ji yana yana yana yana jin jiri ya ji ba abin da yake so sai ya je ba ya kwanta ya yi bacci shi ke nan sai ya shafa shi ko wannan wani in ka shafa ya ji ƙarfi ya ce sai ya ji hankali shi yana jin dukkan jinin ba wanda ya kai shi sai ya ji ban na yake ji kawai idan ɗan bani za su yi za su yi wani shi za su yi jirgi an kafa saboda ba a noma shi in ka je wurin yankin na fata yankin na fata gaji abin da suke maka ta'amuri da shi mafi girma shi ne bayan shashe saboda shi ke gudu kusa kusa da hankali shi ke na sai fito kan nan da suke yi ba da wani idan ka kwashe ne za ka kwashe kwashe musamman wanda bai saba ba ita ne za ka yi shi jagorancin da zai je ya iya abubuwan da zai iya in ba kuma ba zai iya ba ita ke kawo da kwakwalwa ita da kayan yaƙi ne na kasa da kasa akwai lokacin da amerika ke jirgin kusa jirage na kayayyakin maye ta tura china da shanar da kamar yake sai sai sai sai bambam jiragen kamar su ta kasa da kasa saboda tana shiga mutane su fara shi sai su kawai wani shi damuwa da suke da shi sai su yi wannan yana kawai damuwa nan da nan sai su runguma abu bakiya sai kowa sai ka kowa na kafin shi baki yin sama da ba su shirya shi yasa hatsarin shi ina hatsari a tauriya kawai suka yi hukunci kawai kai yana cikin allabi ne sai da na hau kawai da an ganka da kayan shaye-shaye kana sai da kayan maye kawai kisa ne kawai kuma nuna su shi ta kai abu ko za a kashe ka san kanka da kayan maye saboda bannan da za ta iya haifarwa da mutum ya sha musamman mutum da ke damuwa ta yi rikin cewa a shi yana amma musulunci da imani ya faɗa mana inda ake samun nasuwa ko ya faɗa mana inda ake samun nasuwa ta ɗaya mutum musulmi ko yaya ne ya san alƙur'ani ne ke samun nasuwa ya san a cikin sallah ne ba samun nasuwa wanda sallallahu alaihi wasallam in an al'amari kan kai ya tashi yanayi ne ka za ta yi ce mu bilal a rikin hali a yi bilal bilal sai ka kira mana sallah ba ta gudu zuwa ba a cikin shaye-shaye ba kausan kausan alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ana bi dhikrillah tatma'innu qulubuhum idan hankali shi ya tashi maimakon ya je ya tashi ya tashi hankali shi ya kushe sai ya ya hanzu a sai ko ka dauki hanyoyin Allah karanta kafin nan sai ya ke kushe duk duk duk tarawar da ke tare da shi kawai ya kauce me yake wannan da sai ya kashi zama mai cikakken hankali sai ya gana abin da ke dawo shi na fitin da ya dauke a jarabawa ya mai da cikin zuwa da Allah ya ɗauki Allah Allah ya yi masa ya addu'o'in ya yi wa fitin da ya fitin ciki shi kenan sai ya koma ya zama cikakken mutum amma ba koma yana yana koma ya je cikin lokacin al'amuran ba muna fatan Allah madaukakin sarki in yi zan samu daga shaye-shaye ko kuma yi da abokai duk wani wanda kan yana shan shayi ko jisan shi sai dai tsakanin kan shi da fiya ko ya fiya lokacin da ko kuma kai mai shin nan da zaka iya shin ne domin ya fiya ina da lokacin da iya mana gam da kasa ina da lokacin da fiya ya shafa ka ba komanda wa ban yiwu kuma komanda da alkhairi dangane da wannan dogon jawabai ne mana ne amfani al'amarin da ya shafi shaye-shaye ba tare da kawai ba kuma da nan tashi kafin ka za a insha Allah mu zai ka tafi